dama za ka yi wata ranka yi wata ranka canja wata ranka yi wata ranka canja Allah ya gane da mu Allah ƙara malam lafiya da nisan kwana malam menene hukuncin waka a musulunci ya matsayin yake a musulunci lokacin annabi ana waka alqur'ani ya ya bada amsa yace wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawur mawaka halakakku tababbu suke bin su alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun baka gani ba su mawaka kowane kwari kowane rami fadawa suke komi fada suke kawai abin da yazo a bakin su fada suke su yi ƙarya su zagi wanda za su zaga su yabi wanda bai cancanci yabo ba su soki wanda ya cancanci yabo su faɗi abin da suka ga dama kuma suna faɗan abin da ba sa aikatawa mawaƙa sai mutum ya faɗi abu kuma ba haka yake yi ba ba ga haka tana faruwa ba kaga wannan suka ne Allah ya ce wa ma'allam nahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu ba mu koya manzon Allah waka ba kuma bace dace da shi ba ya zo kuma a riwaya duk mai jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe to a ranar kiyama za a narka dalma a ta tsiyaya masa a cikin kunnansa dalma za a narka a sa masa a cikin kunnansa ya zo a riwaya jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe yana tabbatar da mutuwa akan munafurci mutum ya mutu yana munafuki da haka illa ne ba karamar illa ba illa akwai waƙe wanda ya halatta a musulunci wanda babu zambo a ciki wanda babu kaɗe-kaɗe da raye-raye da zambo da maganar mata a ciki wannan kuma sananne ne ba sai an yi bayani ba akwai waƙoƙi waɗanda suke ba masu illa ba ne amma irin wannan waƙoƙi na zamani da ake ɗirka rawa a ciki da sauransu haram ne sai ka kiyaye duk wanda ya cika wayarsa da wannan waƙe-waƙen sai ya shirya amsar da zai ba wa Allah ranar tashi alƙiyama ba ƙur'ani ba wa'azi a cikin wayarka sai kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ka ɓata wa kanka lokaci kuma ka zo ka ɗaga hannu kana neman Allah ya amshi addu'a ka ya kamata a kiyaye Allah gane da su ina neman ƙarin bayani dangane da cika sallah na saurari wani wa'azinka a baya da ka ce duk mutum da ya samu liman a cikin sallah to shi ne farkon shi samun liman da kai shi ne farkonka kuma zai cika abin da ya rasa a sallah ba ramawa zai yi ba amma mun yi sallah tare da wani sai na ga ya rama abin da ya rasa da na yi masa magana sai ya ce a mashabar malikiya haka ake yi to ya abin yake kamar yadda ne na yi maka bayani haka dai abin yake sallah cika ta ake ba rama ba hatta fatawar a malaman da suka ce ramawa ne an fassara ta da cewa cikawa ake yi ba rama ake ba shine zance mafi inganci ko a malikiya ko ma a wace mazhaba ce abinda malamai suka rinjayar idan ka zo ka tarar da liman yana sallah to ka ɗauka abinda ka samu liman yana yi shine farkon sallaka da haka idan aka gama tunda abinda ka same shi shi ƙarshen sa ƙarshen sallarsa shi ne farkon ka to kaga me za ka yi cikawa za ka yi ba ramawa za ka yi ba wa ma fata kun fa mu tabbas akwai hadisi da ya ce fatsado to wannan ƙaba'i din yana nufin al'islam ne ina fata ana fahimta saboda ƙur'ani ce fa idza qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah idan qudiyati salat yanzu me za ka fassara fa idza qudiyati salatu idan kun rama sallah ana magana sallar juma'a ne idan kun cika sallar juma'a in kun kammala sallar juma'a kun ga an yi amfani da kalmar alqada'u idan kun kammala sallar juma'a fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard ku yadu a bayan kasa ku tafi harkokin ku da neman abincin ku akwai wani wanda zai zo ya fassara wannan idan kun rama sallar juma'a kaga kalmar qada'u ne da haka hadisin ma da ya zo wa ma fatakum faqdu din yana nufin fa atimmu ne ku cika tare shine daidai wancan ɗin kuma ya gina akan abin da yake kuskure ne amma in yayi ma sallarsa ta yi ba wai bace bane amma daidai muke faɗa kuma kullum muna ba da abin da yake tacecce ingantacce don mutane su riko da ingantacce tacecce Allah gane da malam tambaya ta anan shine idan mutum yayi askar ɗin bacci sai kuma wani uzuri ya tashe shi sai ya fita waje wani abu shin idan ya dawo sai ya sake zaka sake mana in ka fita kan kuma ai ka shiga wata harka kuma kamar yanzu kayi azkar ka riga ka lulluba sai aka yi sallama sai abokin ka ya zo sai ya kawo maka wani labari ko ka tattauna ko ka je wani guri ko aka abin nan ai tun da ka bar shimfiɗarka ka sake dawa kuma sai ka sake sabo ai ita azkar so ake abu na ƙarshen da kai a rayuwarka shine ambaton Allah ka sani wataƙila ko da ka fitan nan ka yi sabon Allah ka sani wataƙila ko da ka je wajen abokinka nan ko ka je ka yi kaza ka aikata wani abu na laifi to yanzu ana so ne ƙarshen abin da za ka gammala da shi shine mai ka gama istighfari ka gama tuba ka yi salatin annabinka ka yi istighfari ko mutuwa ce ta zo ta riske ka alhamdulillah ka ci nasara da haka idan ka yi azkar in ka dawo za ka daɗa maimaitawa saboda ka cika da kyakkyawa ka kwanta da kyakkyawa kuma jama'a a rinka yin azkar lalle in za a kwanta bacci a rinka addu'a yana da wahala shedan baya bari a yi yanzu da wayoyinmu muke bacci mutum yana chatin bacci zai ɗauke shi ya jefar da wayar sai dai ya tashi yana birgima ya ji ta a ƙarƙashin cibiyarsa akwai haɗari mutum ya kwanta ba da sunan Allah ba akwai haɗari mutum ya zama kullum yana kwanciya akan wannan gadon da watakila a nan ne gawar ka take ba ka ambatan Allah ba karamin hadari ba ya kamata a kiyaye ya sa annabi ya sunnanta mana kai kul huwallahu kafa uku lafiyayyu falaki da nasi kafa uku lafiyayyu ka tofa ka shafe jikinka gaba daya ka kwanta ta bangaren dama a ce bismika rabbi wa da'tu jambi wa bika alfa'uhu da sunanka ya ubangiji na shimfiɗa ɓangare na kuma da sunanka nake daga shi in amsatta nafsi in ka ɗauki raina farhamha ka ji ƙan raina wa in arsaltaha in ka saki ran nawa washe gari ka ƙara mun kwanaki da watanni da shekaru fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin ka tsare min raina da abin da kake tsare bayan ka salihai akwai wata kalma mai tsada da ta wuce wannan da annabi ya koya mana amma sai mutum ya zo ya faɗi ya kwanta akan gadonsa kamar jaki إن الله يبغض كل رجل جعزري جواد صخب بالأسواق جيفة بالليل وإمار بالنهار عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الآخرة الله بايا سمتون مي كيتر إياكا مي حيانيا درانا إن يزو كنتيا درانا كمر موشي يا فادي كوي با الدعاء وانا سيارني أي أما مسلمي بايو كنتاوا بي أدعاء با kai da ake so alwala ma ka rinka alwala ma ka kwanta da alwala ka kwanta da tsarki Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma Allah ne yake rike rayukan ku lokacin da ku kwanta ka duba fa wai in ka kwanta bacci wai Allah ne ya rike ranka duk rayukan mu karbe su Allah yake yi yanzu kai sai ka bari a karbe ranka ba tare da kayi alwala ko kayi addu'a ba haka kurin ka kwanta an karbe ranka Allah ya ce wanda Allah ya kaddara masa zai ci gaba da rayuwa sai sake masa ran kullun sai Allah ya rike ran mu ya sake wanda kuma Allah ya kaddara mai mutuwa daga nan ba za a sake dawowa ba ai malam annabi yayi hikima ba karamar hikima ba da yake yin addu'a zai kwanta shi da kansa fa kaga shi mai tsarki ne tacece ne tsakakake ne baya bacci sai addu'a ni da kai masu zunubi masu laifi kai ka san laifin da kake kai yanzu ana nuna maka sabon Allah da kake yi zaka iya dauka ne ana nuna maka hanyar da zaka samu tsira kana wasa an bude maka hanya da zaka samu kankarar zunubi kana wasa kana da wani alkawari ne da mala'ikan mutuwa zai jinkirta ka lokaci kaza kullum kana addu'a ana yafe ma kullum kana addu'a ana yafe maka ranar da Allah ya zo daukan ka shikenan zaka tafi a cikin tsafta zaka karkai wasa da addu'a Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana malam dan Allah me ya halaccin yin tsarki da ruwan da aka kuskura baki da shi domin wani abokina ne yake da wannan ɗabi'ar mun yi mishi magana ya ce a ina aka haramta wannan Allah malam ka duba wato lamari na mutane malam Allah so wannan mutumin duk yadda aka yi wani lakani aka je aka washi na wani sihiri ko na samma ko wani wani abu amma mutum mai lafiyayyen hankali zai yi tsarki sai ya zuba ruwan a baki ya kuskure bakinsa ya zubo shi ya wanke gabansa habba da Allah habba mala kuma ka duba tsabar renin hankali wai aina aka haramta to aina aka ce ayi ita ibada ai ita duk wani abu na ibada tauƙifayya ne in an ce tauƙif ba za ka yi wani motsi ba a cikin ibada sai an ce kai shine tauhid ku rike wannan ka'ida anything in dai ibada ne duk wani abin da yake ibada ne to kar ka yi sai an ce kai to tsarki ibada ne ko to wace ya haka sallah ne zikiri ne salati ne tasbihi ne duk wani abu ku rike shi as formula ibada tauqifiyya ne mana ba za ka yi ba sai an ce ka yi to waye ce ka yi kaga shi kai shi da ya wannan abin shi ya kamata fa ya baka hujja amma kaga yanzu ya koro kai kai kai nema masa hujja duk wanda ya wani abu na ibada kuka gaba ku gane ku ce waye ce ka yi in yazo yana wata irin sallah ba a gane ba waye ce ka yi in yazo yana wani zikiri ko ta addu'a ba a gane ba waye ce ka yi a ba mu authority a ba mu hujja a ba mu dalili babu a'a ba an ibada babu wani ne yace ne shi din waye wani a ina kuma amma wani abu na mu'amala na rayuwa wanda ba ibada ba mutum zai iya zuwa yi amma ibada dole sai an ce kayi kayi abu na biyu bai da karatu ne shi yasa da yana da karatu da bai haka ba akwai abin da malamai suke cewa alma'ul mustamal alma'ul musta'mal shine kaman kace used water ruwan da an riga an yi amfani da shi akwai malaman da suka tafi akan cewa ba a amfani da alma'ul musta'mal ruwan da mutum yayi wani amfani da shi ya zo ya ibada da shi me dalilin su suka ce ai kai wani amfani da shi wataƙila ka shigar masa da wani dauda yanzu wannan bakin naka da ka kuskure wataƙila bakinka yana ɗoyi ya canja wa ruwan sansani kuma ka'idar ruwan da za a yi amfani da shi shine ya zama alma'ul mutlaq at-tahur ruwa mai tsarki me ma'anar ruwa at-tahur shine mai tsarki a karan kansa kuma wanda yake iya tsarkake wani abu akwai alma'ul tahir akwai alma'ul tahur ku kula dalibai alma'ul tahur shi ake alwala da shi shi kuma ake tsarki da shi shi ake wankan janaba da shi saboda sunansa mai at-tahur menene sifan alma'u at-tahur shine a karan kansa is pure water sannan kuma yana da karfin da zai iya tsarkake waninsa kaji daya shine wanda launinsa bai canja ba ɗanɗanansa bai canja ba sansaninsa bai canja ba baya wari baya wani sansane ba wani launinsa da ya canja ko kalon ɗinsu da ya canja kuma test ɗin shi na ruwa ne duk ruwan da ka sa a baki ka kuskure bakinka insha Allah ta'ala sai an samu ya ƙara yauƙi kuma ba mamaki ya fito da wani farkakin wani abu in bakinka ma bai da kyau ba mamaki ya fito da wani sansani daban to ya za ka yi tsarki da ruwan da ka kuskure bakinka alma'u tahir sunansa ruwa mai tsarki to amma shi baya iya tsarkake wani shi kamar yaya yanzu ruwan sabulu mai tsarki ne amma bai da ƙarfin da zai tsarkake janaba ko najasa ruwan tsimi ruwa ne mai tsarki in ya taɓa rigarka ba za ka wanke ba ruwan kwakwa ruwa ne mai tsarki ruwan manja ruwan da aka wanke tukunya da aka tuka tuwo duk sunansa alma'u tahum ruwan kuskuren baki ka yi amfani da shi nan mai tsarki ne amma baya iya tsarkake wani abu ku rinka yin karatu ku rinka zuwa makaranta ku rinka neman ilimi ku daina zuwa kuna yin abu da ka mutum ba da ilimi bai je yana yin abu da ka wannan mutumin kai abokin nan naka ina jin akwai wani lakani da aka bashi kawai amma in ba haka ba don me mutum zai dauki ɗabi'ar duk tsarki idan zai sai ya zuba ruwa a baki ya kuskuru sa ne wanke gaban shi a ba ai ba hankali ya ci amma dai idan an dora ka akan kuskure ne to lalle ka san cewa kana kan laifi ya kamata ka gyara abu na ƙarshe kamar yadda muka yi sanarwa kwanaki can a wannan masallaci mai albarka na jami'ar bayero a new site insha Allah akwai tsari da ake da shi na yin buɗe baki mai kyau saboda 'ya'yanmu da 'yan uwanmu da ƙannanmu da 'yan uwanmu ɗalibai waɗanda suka zo baki waɗanda ba su da gida a Kano ba su da uwa ba su da uba masu da kuwa sun zo neman ilimi ne waɗannan mutane ɗalibai su ne suka fi cancanta a taimaka musu daidai suke da miskinai daidai suke da mabukata ta kula su uku waɗanda suke da hali daga cikin su duwanda ke da ɗalibi ne matafiyi ne kuma ya bar garin su wannan masallaci mai albarka insha Allah cikin tsare-tsarensa na da'awa da zai kawo akwai tsarin ciyarwa mun sha faɗa muna maimaitawa ita wannan da'awar ta mu fa ba fa ta tsaya ne akan faɗan aya da hadisi kaɗai ba akwai taimakon mutane taimakon mutane shi ma da'awa ne taimakon gajiyayyu taimakon miskinai muna fatan Allah ya yi wannan masallaci arziki ya ba shi biliyoyin kuɗi ta yadda za mu samu ɗaliban da ba sa iya biyan kuɗin registration ma su zo in suna zuwa masallaci a rinka biya musu a taimaka musu duka ina cikin aikin masallaci da wanda bai da lafiya bayan da za a yi ko hutu ya kare ya kasa koma gida ya zo masallaci a mai interview a tabbatar masallaci ya biya masa menene a ciki dama amfanin kuɗi an same su a taimaki mai bukata da haka in Allah ya so da taimakon Allah iya abin da Allah ya hore mana iya damar da muka samu insha Allah za a yi abun buɗe baki a wannan masallaci in kun ga da ɗan kauri kauri to mun samu mai ɗan kauri kauri in kun ga kuma ana ta bin ku da kunu da kosai to abinda Allah ya kawo kenan insha Allah su za a yi buɗe baki a filin masallaci za a yi shimfiɗa duk wanda yake zo zai yi buɗe baki zai zo ya zauna a zo a bi layi layi da yan agaji za su ba wa kowa shimfiɗan shi akwai wanda kuma a cikin masallaci za a yi wanda ba su buƙatar abinci mai nauyi za a iya ba su a wurin so shine muke sanar da mutane wanda yake da hali cikin hukumar jami'a da manya-manyan masu hali a jami'a da wanda suke wajen jami'a da manya-manyan 'yan kasuwa da manya-manyan 'yan siyasa da wanda duk Allah ya hore masa a masallaci yana da account number ɗin shi da za a ainihin wato saka wannan kuɗi sannan kuma ko ɗanyen abinci ma za a bayar gadi masallaci yana nan a jami'ar Bayero kowa ya riga ya sani an sanar da Professor Usman Aliyu Dutsen ma da lambar wayarsa a imam ne a wannan masallaci da iya tinkararsa akwai Dr. Nura Ibrahim Uh, shi ma za a iya ainihin samun su don ba da wannan taimako insha Allah ta'ala ba laifi uh, ga account number na masallaci da muke da shi za mu sanar saboda duniya ta ji uh, muna da account number na Jaiz Bank Jaiz Bank Jaiz Bank sunan account din New Campus Jumaat Mosque New Campus Jumaat Mosque 00 guda uku 96 06 702 0003 kenan 0 guda uku 00096067002 new campus jumat mosque jais bank wannan shine account din masallaci da za a iya tura wannan tallafi wanda kuma yake so kawo danyen abinci ba matsala akwai get din masallaci a buɗe yake ka taho da motar abinci ko trailer nawa ne ta shinkafa za mu kashe ta a makarantar nan insha Allah za ta tafi za mu ba ku ku ci ku koshi har na bayan sallah ma insha Allah ta'ala bi idnillahi ta'ala wannan shine kudirin masallaci Allah kai ne mai yi ba mu da kudin nan muna fatan Allah kai mana bil munasaba wannan sanarwar da aka yi wata baiwa Allah a Saudiya take aikin karfi take a Saudiya wallahi tace wannan sanarwar ta bugo tace malam a bani account na masallaci na jami'ar Bayero nan da za a yi wa ɗalibai abun buɗe baki a bani in azumin nan yazo zan tura taimako na wallahi wannan aikin wanke-wanke take yi a saudiya a gidan laraba ya kamata wani attajiri mai kudi ya zuba mana ido muna ta sanarwa bai waiwaice mu ba ba daidai ba ne to in muku albishir to in allah ya so ya dabba na za ku karya kashi a masallacin akwai ɗaya daga cikin attajiranmu da muke da su a wannan ƙasa mai albarka muna fatan allah ya masa albarka mai suna aa rano alhaji awwal rano Allah ya saka mai da alkhairi hukumar masallaci ya ji sanar wannan kuma hukumar masallaci ya gana da ita akan wannan abin da ya shafi ciyarwa take ya ce ya yi alkawarin naira miliyan biyar a ga yi za mu cika ji insha Allah a matsayin asusu ya faɗi wannan ne ya ce kar a faɗi sunansa kar a faɗa kar a faɗa don Allah ya yi amma mu kuma za mu faɗa saboda irinsa irinsa su rinka motsi su san cewa akwai masu jirgin sama suna ba da taimako akwai masu kamfanonin mai suna ba wa masallatai taimako muna alfahari da masu kuɗin mu musulmi da suka shahara a Najeriya a duniya mu ji suna ba da gudunmawa mu addini dole mu faɗi sunansu saboda mai musu addu'a Allah ya ƙara musu arziki Allah ya ƙara musu yalwa Allah ya ƙara musu wadata Allah ya ciyar da shi gaba jirgin nan da yake yawo Allah ya tsare shi Allah ya ƙaro da yawa Allah ka sa ka zama champion a ci gaba da bawa masallatai da addini miliyoyin kuɗi a ci gaba da hidima da addini to ba wannan kaɗai ba ya ce kuma ya samu labarin masallacin new side na jami'ar bayero zai saka sola saboda diesel ya yi tsada to shi ma ya ce ga naira miliyan biyu a matsayin shimfiɗa a fara zuwa ana sayan panel tukuna a game za a yi mutum ɗaya ya ba da naira miliyan bakwai muna jiran ɗangwace allah ya ƙara lafiya muna jiran uwa allah ya ƙara lafiya ko ba kuma ne ko in ƙaro wasu muna jiran in faɗo sunan manya-manyan jami'ar su ma? da abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya mana afuwa Allah ya musu albarka Allah ya ba mu ikon cika wannan buri Allah ya sa mu cika da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala